na mun ka tsaya jiya to muna bayani game da siffofin Allah tabaraka wa ta'ala ko madalla kuna duk abin da ya tabbata cikin Qur'ani ya faɗi tun farkon karatu yace ahlus sunna ba su karkacewa daga duk abin da yazo cikin da yazo musu daga manzanni eh duk abin da ya tabbata cikin Qur'ani ko hadisi na siffa Allah Allah ya siffanta kai ne da shi ko annabi to mu ahlus sunna muna siffanta Allah ba mu korewa kun ba mu tawili to sai yace wa qauluhu ta'ala fadar Allah madaukakin sarki da yace hal yanzuruna hal mai ma'anan ma ma yanzuruna ba binda mutane suke jira ai ma yanta ba binda suke jira illa an yatiyahumullahu fa ce Allah ya zo musu yati ya tiyahumullah Allah ya zo musu ashe Allah na zowa Allah na zo daga cikin siffofin Allah yana zowa ashe ba zaune yake wuri guda ba hmm? ba abinda suke jira su kafirai da basu ima illa an ya tiyahumullah face Allah ya zo musu fi zullalin cikin inuwoyi jam'in zulla inuwa ya zo musu cikin inuwoyi min al-gamame na giragizai wal mala'ikatu da kuma mala'iku su zo su ma wa ƙudiyar amur a hukunta al'amarin shi ɗai abinda amma duk wata hujja da ya kamata an ba su ba abinda suke jira su yi imani sai Allah ya zo mala'iku su zo a yi hukunci kaga ina mahalla shahidan mu kaga Allah Allah ya zo musu ashe kenan Allah yana zuwa hmm? wata aya Allah ya ce hal yanzuruna hal mai ma'anan ma ma yanzuruna ba abinda suke jira su kafirai illa an tace yahumul mala'ikatu fa ce mala'iku su zo musu aw ya ce rabbuka ko ubangijinka ya zo she dai Allah na zuwa aw ya ce ba da ayati rabbuka ko ku wasu da cikin ayoyin ubangijinka su zo wata aya Allah ce kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan kalla a'aha idza dukkatil ardu in anka niki ƙasa dakkan dakkan niƙewa niƙewa ma'ana niƙewa mai girma shi a shi a hikima wannan maimaici dakkan dakkan in anka niki ƙasa dakkan dakkan niƙewa kuwa waja'a rabbuka kuma ubangijinka ya zo shikenan ubangiji na zowa Ubangijinka ya zo wal malaku da mala'iku saffan saffan su ko suna safu safu. Wata aya Allah ya ce wa yau mata shaƙaƙo sama'u bil gamami wani zilal mala'ikatu tanzila. Wa yau mata shaƙaƙo sama'u yinin da sama take tsatsagewa bil gamami da giragizai, sama ta tsatsage. Wani zilal mala'ikatu sannan mu sauko da mala'iku tanzila saukowa. ashe kenan daga cikin siffar Allah akwai saukowa Allah yana saukar da mala'iku to kaga wannan siffa ta zakkuwa ubangiji ta tabbata daga cikin siffofin Allah Allah yana zuwa yaya yake zuwa wannan ba mu sani ba da abinda an ka nema kawai mu yi imani cewa yana ya ce zai zo kuma mun yadda zai zo wa ƙauluhu faɗar Allah ta baraka wata Allah cikin wata aya da ya ce waya buƙa wajihu rabbika dhul jalali wal ikram eh kullu man alaiha fan duk abinda a duk wanda a bisa ƙasa mai ƙarewa ne duk wanda ha gani duniya sai ya mutu kullu man alaiha fan yace waya buƙa wajihu rabbika wanda kawai zai rage shine fuskar ubangijinka an kai amfani da fuska na ana nufin dukka abin ga ya suke kira ne isuwa bil juz'i anil kulli amma barin ta yin wanki kawahu na kana nin barin ta yin alwala wankin kawahu ba juz'i ne na alwala ba to sai ayi amfani to shine yace duk wanda abisa ban kasa mai karewa ne ma'ana mai mutuwa ne wanda kawai zai rage shine wajhu rabbika fuskar ubangijinka shi Allah na da fuska wajhu fuska fuskar Ubangijinka, kenan shi Ubangiji shi ɗaya zai rage, wani Ubangiji zul jalali ma'abuci girma ga wata siffa ta shi kuma, Allah mai girma ne, wal ikirami kuma mai girmama wanda ya dama ne, Allah shi adda girma kuma shi ke girma wanda ya gadama. Abin da wasu ba su gano ba har yanzu kenan. Su sun ɗauka su ke girmama wanda suke so, su ƙasƙanta wanda suke so. Allah shi ke girmama wanda yake so kuma ya kaskanta wanda yake so ka gani nan ya zo da sifa ta fuska Allah na da fuska kullu shay'in halikun illa madha illa wajhahu komi da ka sani halikun mai halaka ne halikun daga halaka in ka saha babba haliku Allah muna yabonka ka ce ma Allah halakakke khaliqu ne khaliqu kha'un da lamun da qafun daga khalaqa khaliq mai halitta ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa ikaratu da sunan ubangijinka wanda ya halitta sai ka ce ikra bismi rabbikal ladhi halaka kai ya karatu irin na mata ikaratu da sunan ubangijinka wanda ya halaka haka in ka ce ma Allah haliku to halakakke ka kira shi kullu shay'in kome na duniya halikun mai halaka ne mai mutuwa ne illa wajhahu sai fuskarsa kawai shi Allah hmm? to ka gani kaga ashe Allah na da fuska yana da fuska ko baya da yana da fuska ba mu kore ta ba mu yi mata tawili yana da fuska to ya fuska Allah take faɗa me ya Allah yake sannan in faɗa maka yadda fuska ta take in baka san da Allah yake ba to haka ni ma ban san da fuska ta take ba wa ƙauluhu faɗar Allah ta baraka wata Allah cikin wata aya da ya ce ma mana aka an tasjudu lima khalaqatu bi yadayya tawha su ya kai gurbi Allah ta baraka wata Allah da ya umarci mala'iku duka su yi sujuda ga Adam duk sun kai sujuda illa iblis yayi yayi tsayi ne yace shi kan bai sai Allah ya ce mai ma mana aka ya kai iblis me hana ka an tasjuda kai sujuda lima khalaqtu ga abinda ni halatta bi yadayya da hannuwana biyu ashe Allah na da hannuwa ko bai da hannuwan kuma guda biyu hannuwa biyu sai dai yace kilta ya dai yaminun duk hannuwa biyu na Allah duk dama ne ba hannun dama da hannun hauni ba duk hannuwan Allah dama ne amma dai yana da hannuwa kuma biyu ya hannuwan Allah suke ba mu sani ba ya dai ce yana da mummun yadda wa qalatil yahudu yadullahi magalula gullat aidihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsudatani yunfiqu kayfa yasha'u wa qalat al-yahud yahuda sun ce yadullahi hannu Allah magalula daurare ne wani ya daura hannu me ma'ana daura hannu ya rike abin da an gare shi ya babbasuwa to sun ce hannun Allah da talauci ya kammo sun ka ce to ga karon ga Allah ya daura hannu ne yadullahi hannun Allah kaga daidai da yahudu sai wasu malaman musulunci tauhidi tauhidi game da asma'ullahi su yahuda sun yadda Allah na da hannu sun yahudu sun ce yadullahi hannun Allah magalula daurare ne in ka ce yadullahi baiwa Allah to ana iya daure baiwa Allah hannu aka daurewa daure hannu kinaya ce ta mutum ya rike abin da aggare ya ki basuwa shimfiɗa hannu kuma kinaya ce ta basuwa ba wai ka shin hada shi haka ba to sun ce hannun Allah daurare ne gullat aidiyan sai an ka ɗaure hannuwansu walu inu kuma an ka tsine musu albarka bi maƙalu saboda abin sun ka faɗa bal a'aha ya dahu hannayen Allah biyu kaga hannaye biyu ya dahu mabsuɗata ni shimfiɗaɗɗu ne yunfiqu yana ciyarwa kaifa ya sha duk yadda ya so kaga waɗannan ayoyin sun tabbatar da mi sun tabbatar da Allah na da hannu yana da hannuwa ma kuma guda biyu mun yadda wa qauluhu fadar Allah da yace wasbir li hukmin rabbika fa innaka bi ayunina wasbir ka ya hankuri ya kai rasulullahi li hukmin rabbika ga hukuncin ubangijinka wannan nauyi da Allah ya aza maka a bugo ka nan ayi ma jafa'i nan ayi ma kazafi nan a ci mutuncin ka nan ya hankuri fa innaka lalle kai bi ayunina kana nan ga idanun muna kallon duk abin da ke faruwa bi a'ayuni na menene ainun ijiya a'ayuni jam'i na ainun kana nan ga idanu ma'ana muna kallo ga kada mu ya hankuri kyale su dai akwai ranakin dillanci ai za mu kama su kaga wannan aya ta tabbatar da Allah na da idanuwa wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusurin tajri bi a'yunina jaza'an liman kana kufira ana magana game da annabi nuhu da jirgin ruwa nai Allah ya umarta ya yi jirgin ruwa ko ya yi jirgin ruwa sai Allah ya ce wa hamalna mun ka ɗauke shi shi Nuhu ala zati alwahin akan jirgin ruwa ma'abuciya Allah na da sirrin da kusoshi Allah na ya hada da wanga allo da wanga allo ya sa kusa ya buge wanga allo da wanga allo ya sa kusa ya buge har yayi jirgin ruwa to sai mun ka ɗauke shi akan jirgin ruwa ma'abuciya alluna da kusoshi tajari bi a'yunina ita jirgin ruwan tana tafiya bi a'yunina ga idanuwanmu muna kallonta ga idanuwanmu ashe Allah na, na gani da mi da idanu yana da idanu ta abinda yan ash'ariya ba su a ce kenan ba su a ce ba Allah bai da hannu bai da kafa bai da huska bai da ido bai da yatsa waɗannan duka in ka ce haka nan ka misalta shi da halittunsa ta ba mun ka ce ba shi yace ka yi Allah sanin kansa ha to me annaka yace yana da illa ka bata haka nan ya yake ba wanda ya azama bincika yaya waɗannan siffofin nan an sa ka bincika ya Allah yake to wanda baka san yadda yake ya zaka sanin sauran siffofin sa yadda suke kaga mai risala ya gama muna aiki ai tun cikin muqaddima yace mana masu siffanta Allah ba su iya kaiwa ga hakikanin siffansa ana siffanta Allah ne da ayyukansa iya ka siffanta Allah tunda ya zaka siffanta mutumin da baka taba gani ba baka yi siffanta shi in an ka ta siffanta Allah sai a ce mai halitta mai arzitawa mai yin ruwan sama mai kaza mai kaza kaga duk ayyukan sa ne hake faɗi amma baka faɗi hakikanin siffan dogo ne ko gajere ne mai kiba ne ko dan siriri baka faɗi ba sabani in ka zo siffanta mutum yake ta nan dan ranke ranke kamar haihuwar rani to kage to tunda baka iya siffanta Allah kuma cewa a siffanta wata siffa ta, ta halitta sa wannan ba ta yiwuwa iyaka ya faɗi yana da su mu abin da kawai an ka nema gare mu yi imani to shine yace jirgin ruwan da ya ɗauki annabi nu ta jari tana tafiya bi ayunina ga idanuwanmu jaza'an wannan sakamako liman kana kufir ga wanda an ka kafirce mu wane ne an ka kafirce ma shi annabi Nuhun da ya zo musu da wa'ai sun haka hirce mai to sai Allah ya mai sakamako ya ce ya jirgin ruwa ya yi jirgin ruwa Allah ya tserar da shi cikin jirgin ruwan duk wanda bai shiga jirgin ruwan nan ba an ka halaka shi an saka mai ko ba a saka mai ba to wata aya ya ce wa alƙaitu alaika mahabbatan minni walitus na'a ala aini yana magana game da annabi Musa ya ce wa alƙaitu alaika mahabbatan sai ni jefa maka wata irin soyayya minni da gare ni Allah ya sa son annabi Musa Allah ya so annabi Musa walitus na a kuma domin a aikata duk abin da za a aikatawa ala aini akan idanuna duk abin da za ka faɗi da wanda fir'auna zai faɗa ma da wanda jama'a fir'auna za su faɗa duk akan idanu ina gani don haka ku tafi kawai kaga waɗannan ayoyin sun tabbatar da Allah na da idanu ma'adalla to mu mun yadda wa qawluhu fadar Allah tabaaraka wa ta'ala yace laqad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basirun qad sami Allahu haqiqa Allah ya ji yarhamukallah Allah ya ji qawlan lati zancin wannan matan nan tujadiluka dake jayayya da kai fi zauji haga sha'anin mijinta wacce ta kawo karan mijinta yayi mata zihari ko da tazo annabi na dakin Aisha tazo tace ma Aisha ina manzo Allah tace yana nan ciki Aisha tace wata mata na sallama yace ce ta iso ta iso suna magana Aisha na falo su ko suna cikin ƙuryar daki ko Aisha na ƙuryar daki su ko suna falo Aisha tace ina jin sashin magana ban jin sashi amma Allah da asama ya ce yana jin duk abin da suka cewa kaga daga cikin siffofin Allah akwai ji kad sami Allah haƙiƙa Allah ya ji Allah na ji ko bai ji duk abin da muka yana ji kuma yana gani Allah ya ji ƙaula zancin Allah ti tujadiluka wannan da ke jayayya da kai fi zauja ga sha'anin mijinta wa tashtaki ila Allah tana kai ƙara zuwa ga Allah yayi mata zahari al'adar zahari sannan duk wanda yawa mata ta yi zahari to ba ta koma halatta ya sadu da ita amma kun ba saki ba ne haka za ta ci gaba da zama ba a sake ta balle ta ta aure wani miji sannan shi wanga mijin kuma bai to shi ne ga ta tsufa sannan mijin ga ya mata zahari tana ganin mijin ga bai mata adalci ba sai ta ta kawo ƙara inda annabi sannan sannan ba a saukar da dokar zahari ba manzo Allah ya ce to take hankuri ya riga ya miki zahari babu abin da zai tace manzo Allah lalurar gawa ya kamata a diba ta to ni babu abin da zan yi to wannan muhawarar da suka yi ta faɗi manzo Allah ya faɗi Allah ya saukar da waye ce ya jiya Aisha ta ce wallahi ni ina kure daki ina jin sashin magana ban jin sashi amma Allah ya ce duk ya jiya eh ka gani wa tashtaki illa Allah da dai ta kai ƙara annabi ya ce to shi bai sa abin da zai mata tace to na kawo ƙara Allah kaga halin da nake ciki Allah ka bani mahita tana faɗin haka nan sai ga wahayi ya sauko wallahu yasma'u kuma Allah yana jin muhawarar da kuke yi da kai da ita Allah yana ji inna Allah lalle Allah sami'un basirun mai ji ne kuma mai gani kaga wannan ayat ta tabbatar da siffofi biyu na Allah ji da gani Allah yana ji to in ka ce duk wata siffa ta halittu ba a siffanta Allah da ita mu mutane muna ji ko ba mu ji to kore ce Allah bai ji wanda bai ji mai suna ne kurma kuma in ka ce kurma ne bai ji kuma cikin mutane akwai kurame ba shi wata siffa kuma don haka dole sai ka batta haka nan wadda take ce yanzu in an ka ce muna ji Allah na ji shi ya nuna jin mu da na Allah laisa ka mithlihi shay'un ba abin da aka ma da Allah in an ka ce Allah na da hannu shi ya nuna hannu ne irin namu Allah mutum ne balle hannu ne zai irin na mutane Allah na da hannu wani irin hannu irin hannun Allah komi na Allah ya bambanta da halayyar da kasan Allah ba ɗaya yake da halittunsa ba to haka duk wata siffa tashi ba ɗaya take da siffa halittunsa ba shi in ka yadda da wanka ka huta da wani ka Allah ya faɗi magana ka kore ko manzon Allah ya faɗi ka kore ko ka tsaya ka nema da tawili muna tare to wa qawluhu fadar Allah da yace laqassami Allahu qawlal ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aganiya laqassami Allahu haqiqa Allah ya ji qawla zancin alladina qalu wadannan da nace inna Allaha faqirun lalle Allah talaka ne wa nahnu aganiya mu ne mawadata suwa sun kace haka nan yahudu lokacin da Allah ya saukar ma annabi aya man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan wa zai ba Allah rance rance mai kyau sai zo haka madariya ar ubangiji Muhammad ya talauce yanzu rance ya kabe dan mu yace a bashi rance da mai neman rance da mai bada rancewa ne ne mawadaci to mu an kace mu bada rance kaga ashe ya ya ya kare yayi yayi buruk to me ba Allah rance ka ɗauki kuɗi ka taimaka ma wani ɗan uwanka da su to Allah ka ba shi zai biya shi amma ana ka ba Allah rance ba wai ka kai mai ya sai abinci ko ya yi wata lalura da su to sai sun haka su fahimta saboda shaƙiyanci sun ka ce inna Allah faqirun Allah talaka ne wa nahnu aganiya mu ne kaga mahalli shahidi la qassami Allah haqiqa Allah ya jiya ashe Allah yana ji wa qawluhu fadar Allah da yace am yahsabuna shin wai ko suna zaton an na cewa mu la nasma'u sirrahum ba mu jin sirrin da suke yi wani jawahun da ganawar da suke yi mitimitin da suke yi suna tsammanin ba mu ji bala na'am muna ji wa rusuluna manzannin mu mala'iku kenan ladaihim suna nan gun su yaktubuna suna rubuta duk abin da suke yi duk abin da suke yi in cikin ramin tururuwa ka shiga ba abin da haka yi ba bisa ga manzanni wa inna alaikum lahafizina akwai lalle gare ku kuna da matsara kiraman katibina masu girma masu marubuta ya alamuna mata suna san duk abin da duk inda za ka shiga ka ɓoye ka aikata laifi mala'iku na ta kai kuma za su rubuta wata aya Allah ya ce inna ni ma'akuma ni ina tare da ku asma'u ina ji wa ara kuma ina gani wa ya ce mu haka annabi Musa da Haruna ku tafi ba dai fir'auna ba kan ku damu da kangara tai ina tare da ku ina tare da ku game da agajina da taimakona da kiyayewa ta ku tafi kawai kowa ya san kangara fir'auna to kuma gashi kuma annabi Musa laifi ya gudu ba kasar kuma an ce yanzu ba magana boyo ba ya tafi ya ce ma fir'auna ba Allah na ya atakin fir'auna an dauko ta daga wata ko ba dauko ba shi na ya ta uzuri Allah ka hasa wa da fir'auna yi kuma ka gani mai laifi yace tafi kawai ina tare da ku ina jin duk abin da za ku faɗi kuma ina ganin duk abin da za a yi muku ku ta yi don haka ya samu confidence sai yadda yi yadda ya fada ya iska mafi ra'awun da ya ce kai ba Allah hake ba ya ce taho da waga ka taho to da nan daɗa kwaram ne ya daɗa ha abin da ya faru ya faru kaga mahallin shahadu dai asma'u wa'ara ina ji kuma ina gani Allah na ji kuma yana gani wani wuri Allah ya ce alam ya alam bi anna Allah ya rashin wai shi wannan da ke ce manzon Allah lalle ya bar sallah in bai bar sallah ba zai sa ƴan kungiya ta su halaka shi wane ne Abu Jahali ba shi ya ce ya Allah ka cewa can ƙarshen ikira'a eh eh kuma bari mutum guda ya faɗi ya Allah ka cewa labarin Abu Jahal da manzon Allah cikin iqra'a ara'aita allazi yanha abdan idza salla ara'aita in kana alal huda aw amara bit taqwa allame allam bi anna Allah yara e shi wannan da ke hana manzon Allah sallah shin bai san cewa Allah yana gani ba kaga me mahalla shahidin mu nan annal bi anna Allah yara Allah yana gani don haka kamar yadda Allah ke ji haka Allah yana gani allazi yaraka hina taqum wannan da ke ganin ka lokacin da kake tsayuwa da daddar kana qiyamul layli wata baka da kuma jujjuyawa kafin sajidina cikin masu sallah lokacin da kai qiyamul layli mutane sun yi kwana kai dai cikin ɗakin ka ko ba mai ganin ka to Allah yana gani Allah yana ganin ka innahu lalle shi Allah huwa sami'ul alim shine mai ji kuma masani kaga ga siffa ta ji ga siffa ta ilimi Allah yana ji kuma yana yana sani hal unabbiukum kuna son in baku labari alaman tanzala shayatin akan wanda shedannu ke sassauko ma da sun kace ai qur'an nan da Muhammadu ha karanta shedannu ka kawo mai shi Allah ce a'a kuna son in faɗa muku wanda shedan ke har da zuwa ƙarshe mahallin shahidin mu dai allazi yaraka hina taqum wannan da ke ganin ka lokacin da kake tsayuwa kana ibada da cikin dare kaga Allah na gani sannan innahu huwas samiul alim Allah mai ji ne kuma masani ne fadar Allah cikin wata aya ce wa qul imalu ka ce musu ku yi aiki musulunci aiki ne ba zancin baki ba aiki ne ka ce musu ku yi aiki fasayarallahu amalakum da sannu Allah zai ga aikin ku wa rasulu da manzonsa wal mu'minuna da mu'minnai kaga fasayar Allah da sannu Allah zai gani ashe Allah na gani to duk waɗannan ayoyin dai sun tabbatar da siffa ta gani ga Allah tabaraka don haka Allah yana gani wa qawluhu fadar Allah da yace wa huwa wa huwa shadidul mihal mu tsaya nan ko to mu bari haka to subhanallahi Allah shi wa ibnu taymiya rahama to yana yaka zama wanda an doga yana yaka zama lahiya da sufaye su ko duk waɗanda sufofin sun ce babu su ba a ce ma Allah haka Allah shiryar da mu to ku yi kokari ku samo kahin jibi in kun ka samo jibi sai mu koma baya sai mu ɗauko sharhi sai a fara don gaskiya bin gundare bai sharhin ga yafi bin gundare akwai ilimi mai yawa mai amfani cikin sharhin Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik